أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh safiyar lahadi safiyar tara ga watan jimadal ula hijira na da dubu daya da dari hudu talatin da takwas daidai da shida ga watan februari dubu biyu da sha bakwai miladiya wannan shi ne darasinmu na 32 daga cikin giyar karatun littafin la'ilaha illallahu ma'anaha shuruɗuha nawaƙiduha fadluha wallafar abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna nan dai a babin da malin yake ainihin wato bayyana mana falala da kuma ainihin wato muhimmanci da wannan kalma ta la'ilaha illallahu take da shi wanda matakar mutum ya riko da ita to ana fatan Allah maɗaukakin sarki zai mishi rahama a gidan lahira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji hadisin da ibnu hibban ya ruwaito hadisin abu huraira Allah ya kara mishi yadda wazon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqinu mautakum la ilaha illa Allah ku riƙa laƙanawa waɗanda mutuwa ta zo gare su kalmar la ilaha illallah fa innahu man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-maut domin dukkanin wanda kalman shi ta ƙarshe ta barin duniya ta zamto la ilaha illallah dakhala al-jannata yawman min ad-dahr watan wata rana daga cikin kwanakin zamani da Allah ta'ala ya halitta zai shiga aljanna وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه كودا وانا أبو دزي ساميش يا ساميش قبال هكا معنى كودا أن أذب تدشي أو تجهنم سبو دي يون زنبنسا تودي زا أواي غري وترانا يشغى الجنة الله مدوك كيسا كدا تدم زام تاشي آينه وتشافي نجس إن تقص أينما ليك يتشوا وروى أحمد وأبو داود والحاكم وصحاه الألباني من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام أحمد ده إمام أبو داود ده إمام الحاكم سر وجه حديثي كما سن إمام الناصر الدين الألباني إن تولنا حديثي ده رواية معاذ بن جبل ألا يقار من شدة معاذ بن جبل يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله تيرا ده أمينشن الله استبتع قريش ياجي man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah duk wanda magana shi ta ƙarshe ta zamto la ilaha illa Allah dakhala aljanna to wannan bawan Allah zai shiga aljanna wannan hadisi ingantacce ne kamar yadda muka ainihin wato fa'ita kharijinsa wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أن عم قال بل خال قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديثي لقى أنس مالك ألا مدوك كنسكي يقارى مش يده Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaida wani mutum daga cikin mutanen garin Madina. Sai manzon Allah ya ce ya khalu ya kai kawu saboda mutanen garin Madina kamar yadda muka sani jama'a daga cikin su akwai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangin uwa an gane wannan ko jama'a saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa danginta mutanen garin Madina to shi yasa da yazo wajen gaishe ki sai ki mai ya qalu ya kai kawu qul la ilaha illa Allah ka ce la ilaha illa Allah fa qala sai manzon Allah sai shi wannan bawan Allah wannan kawu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhalun an ammun ha kawu ko dai baffa ma'ana kanin uwa ko dai kanin uba qala bal khalun sai manzo Allah ya ce a'a kawu dai ma'ana kanin mahaifiya dai qala sai wannan mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa khairul li an aqula la ilaha illa Allah yanzu alheri ne gare ni in faɗi la ilaha illa Allah قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم sai manzon Allah ya ce mai kwarai da gaske alheri ne gare ka faɗi kalmar la ilaha illallah kidan kaga jama'a haka ake cewa gashi ya tabbata hadisi manzon Allah ya fasara maka da aka ce laqinu mautakum ana nufin man hadaratu alwafa wanda mutuwa ta halatto gare shi aka ga alamun mutuwa ta tabbata gare shi to wannan sai a ce da shi wani ka ce la ilaha illallah kamar yi tabbata a wannan hadisi ainihin wato ingantacce wannan hadisi imamu ahmad da abu ya'la da imamu al-bazzar suka fitar da shi imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a labban hadisi na 12134 abu ya'la ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad dinsa a labban hadisi na 3512 imamu al-albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin ahkamul janaiz wa ma'rifa wa bid'uha ainihin wato shafi na ashirin taba'an darul ma'arif maktabatu ma'arif kenan jama'a a nan yana nuna mana ashe kenan akwai haramcin kuma duk wanda aka ga alamun mutuwa tare da shi a riƙa yin kuka da kururuwa a kusa da shi sai ya zama an haɗa mishi baƙin cikin guda biyu ga barin duniya ga ɗacin mutuwa sannan kuma ga jin takaici na wannan kuka da ihu da daga murya da ake a kusa da shi jama'a shi yasa duk lokacin da za a yi jinya ana buƙatar jama'a a sami mutum ne mai ilimi wanda yake da ilimin addini ya san hukunce hukuncen jinya sai ya jinya mara lafiya sai kaga a irin wannan yanayi insha Allah ta'ala cikin ikon Allah mutum ya cika da kalmar la ilaha illallah kuma mutum ya yi kyakkyawan cikawa amma wanda za a sanya mata waɗanda ba su da kan gado su je suna ainihin wato yin wannan jinya to sai ga da zarar sun ga alamun mutuwa tare da shi a madadin sai lakana masa la ilaha illallah sai ta dafi kai ta iyo wayyo Allah wayyo ni dasu aje a kira mun wani wayyo Allah na ina fata an gane kaga babu dadi wannan so ake a rika cewa a rika tausasa mishi an gane wannan ko ana fa'in cewa ya faɗi kalmar la ilaha illallah sai kaga har Allah ya taimake shi ya shiga da wannan kalmar Allah ta'ala ka dace da mu kuma jama'a ba a ambatan sharri a kusa da wanda yake mara lafiya ma'ana a ringa yin gulma ko a ringa faɗin wasu maganganu waɗanda ba su dace ba kenan ana son wani mara lafiya kada a sami surutai da kakkan kuma a je gaida mara lafiya a zauna a kafa dandalin hira a wajen jama'a ba a son wannan wannan bai dace ba abin da aka fi so shine in ka ji ka gaida mara lafiya sai ka tafi ka bashi wani an gane wannan ko in dai ba alkhairi ka je mai da shi ba da wata bishara na wani alkhairi da ya masa nasiha da jan hankalinsa game da cewa wannan jinyar da yake Allah ta'ala yana yin wanda ya sa masa wannan cuta don ya yafi masa zunubansa ne to kaga akwai matsala Allah ta'ala ka shiryar da mu wa an sa'id ibn al-musayyib an abihi an annahu akhbarahu annahu lamma hadarat aba talib al-wafa جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه وما كان لنبي وما ما وما ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم حديثي دقى سعيد ابن المسيب دقى بابنسا الله يقارى مسا يدى بابنسا يا باشي لابارن شيوا yayin da mutuwa ta halattowa abu talibin mahaifin aliyu dan abu talibin allah ya kara mishi yadda ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah ya zo wajen abu talib fawajada indahu aba jahl bin hisham bin hisham da manzon allah ya zo sai ya samu abu jahal ibn hisham a wajen abu talib da abdullahi ibn abi umayya ibn al-mughira فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب سيما ظن أن يتوى أبو طالب يا عمي يا كيب فانا قل لا إله إلا الله كتشي لا إله إلا الله منا كفدي كلمة لا إله إلا الله كجد أكي جماعة كفدي كلمة لا إله إلا الله كلمة ونن كلمة أشهد لك بها عند الله zan kafa shaida da ita zan kafa maka shaida da ita a gaba ga Allah cewa lallai ka faɗi kalmar la ilaha illallah fa qala abu jahl sai abu jahl wa abdullah ibn abi umayya da abdullah ibn abi umayya suka ce da abu talib kace ya abu talib atarghabu an millati abdul muttalib yanzu kai zaka kyamaci addinin babanka addinin abdul muttalib zaka kyamata yanzu kai zaka bari ka ba addinin yara jama'a haka al'amarin yake tun daga wancan lokacin har yau illa iyaka ce maka to yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni a targhabu an millati abdul muttalib falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'riduha alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gushe ba yana bigirowa da Abu Talib cewa ka faɗi kalmar la ilaha illallah wa ya'udani bi tilkal maqala su ma suna ƙara nanata wa abu talib cewa yanzu za ka kyamaci addinin iyaye da kakanni yanzu za ka bar addinin babanka abdulmuttalib hatta ƙwala abu talibin akhira ma kallamahu har ya zamto magana ta ƙarshe da abu talibin ya faɗa ita ce mi abin da suka ce an gane ko abu na ƙarshe da abu talib ya faɗa shine abin da waɗancan suka faɗa abin da ya faɗa musu shi ma yace huwa ala millati abdul muttalib yace shi ma ya mutu akan addinin abdul muttalib jama'a wannan shi jama'a abu talib shiga wuta zaka jama'a kai tsaye hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna karracewa abu talib din wuta ne a cikin sahihul bukhari in ka duba kitabul iman za ga akwai hadisi akan wannan cikin sahih muslim da sauran littafai za ga irin wannan za ga wannan maganganun to da ya faɗi wannan ya ce ya mutu akan addini iyaye da kakanni jama'a ku duba yadda ba addini musulunci kariya yadda ya ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da shi dan lelansa wa aba an yaqula la ilaha illallah ya ki fadin kalmar la ilaha illallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace ama wallahi ce na rantse da Allah la astaghfiranna laka ma lam unha anka zan ta nema maka gafaran Allah har sai in an hana ni gabarin yi nema maka gafara fa anzalallahu ta'ala fihi sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani su riƙa nema ma mushrikai mene gafara a wurin Allah walau kanu uli qurba koda ku waɗannan mushrikan sun zamto makusanta ne kaga sai Allah ya tare mushrikina ashe Abu Talib ya mutu yana mene yana mushriki kenan tabbatar da addinin kawai cewa eh addinin gaskiya ne amma ya ki ikrari da shi kaga bai shiga da shi musulunci ba kuma wannan ya ja mishi azabin wuta jama'a ina fata an gane wannan zaka jama'a nasaba ba ta amfanar mutum cewa ni wane ne jikan wane ne ubana malami ne ni ma din gado ne kaza wannan ba zai amfana da kai komi ba a wurin Allah abin da zai amfana da kai shine ka aikata aiki na gari kaga dai wannan bafin manzon Allah ne an gane wannan ko jama'a dan haka sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayata suratul tauba a wasu ayoyin daban kuma wasu hadisan sun nuna cewa dalilin saukar waɗannan ayoyi shine faɗin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta manzon Allah yana ta samun bakin ciki da damuwa saboda wai Abu Talib ya mutu yana addinin gargajiya Allah ya ce manzon Allah innaka la tahdi man ahbabta lalle kai ba za ka iya shiryar da wanda kai kake son ka shiryar da shi ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani game da wanda yake mai shiriwa jama'a ina fata an gane wannan kenan duk yadda ka so ka shiryar da mutum in dai Allah ta'ala ya riga ya rubuta masa bata jama'a babu yadda za a yi dole sai dai duk da ka buga karaya dole ka yi haƙuri jama'a an fahimci wannan ko wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da wannan hadisi a labban hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kuma a labban hadisi na ainihin wato ashirin da hudu allah ta'ala ka kiyashe mu allah ka tsare mana imaninmu وأفضل الحسنات لا إله إلا الله ما في في تشن أيك اللادة أيك الخير وند الله مدوك كن سركي يسنيا وباي سرك أيك تاوا شيني فإن كلمر لا إله إلا الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنكر حديثي لك أبو ذر الغفاري ألا يقارى مش يدا قال أبو ذر يشي قلت يا رسول الله ناتي يا منظر الله أوصني kai mun wasiya ya rasulullah ma'ana ka bani shawara ka umarce ni da wasu kalmomi waɗanda za su amfanar da ni qala sai manzon Allah ya ce Abu Dharr al-Ghifari Allah ya ƙara mishi yadda idza amilta sayyi'atan idan ka aikata wani mummunan aiki fa atbi'ha hasanatan tamhuha to ka biyo bayan wannan mummunan aikin da wani kyakkyawa wannan kyakkyawan aikin zai goge maka wancan munan aikin Allahu akbar jama'a kun ji ni'imar da Allah ta'ala yayi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana aikata mummuna ko to yi maza ka aikata wani alkhairi kamar da muka karanta a hadisin jiya mutumin da ya rantsa da lata da uzza to yi maza maza ya faɗi mene yace la ilaha illallah wanda kuma yace zo mi caca aka ce to yi sadaka da ya yi wannan sadakan sai zamto sadakan ta ya ta ainihin kankare masa wancan zunubin da ya aikata kenan kaga wannan jama'a falala ce alkhairi ne wanda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo man da shi Allah ta'ala kuma ya tabbatar da wannan falalar ga wannan al'umma din qala Abu Dharr yace qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah aminal hasanati la ilaha illa Allah shin yana daga sun ayyukan lada faɗin kalmar la ilaha illallah ƙala sai manzon Allah ce hiya afdalul hasanat ita ce mafificiyar ayyukan alheri gaba ɗaya ma jama'a kun ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan hadisi rawahu Ahmad Imamu Ahmad ya rawaito wannan hadisi a laban hadisi na dubu ashirin da ainihin wato ɗari tara da ainihin saba'in da shida imamu albani ya inganta wannan hadithin a cikin littafin sahihu targhib wa tarhib allafin hadithi ne dubu uku da ɗari ɗaya da sittin da biyu allah ta'ala ka tsare mana imanin jama'a kun ji kenan faɗin kalmar la ilaha illallah tana daga cikin mafificiyan ko mafificin aikata aikin alkhairi wanda bawa zai aikata ainihin wato a wurin allah maɗaukakin sarki وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما وصحاه الألباني وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ابن ماجه da Imam al-Hakim da wasu daga cikin malaman hadisi sun fitar da hadisi haka nan Imam al-Albani ya inganta wannan hadisin da waninsa an Abdullah ibn Amr daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa qala abdullahi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yusahu bi rajulin min ummati yawm al-qiyamah ala ru'us al-khalaiq za ayye kuwa a ranar tashin alkiyama a kira wani mutum daga cikin mutanen al'umman nan tawa a ranar tashin alkiyama a kan dukkanin halittu bayi kowa na gani shi ne alamar usul khalaiki an gane ku a kan kowa da kowa yana nan a farfajin alkiyama allah maɗaukacin sarki zai yi kuwa zai ainihin wato kirayi mutane zai kira wannan bawan allah mutum ɗaya fayin shura lahu tis'atun wa tis'una sijilla sai a bashi takaddu wanda aka rubuce ayyukansa da yake aikatawa na alheri da na sharri takardu ne guda 99 kullu sijillin maddal basar kowace takarda kwaya ɗaya jama'a iya ganinka an gani mana ayyuka ne munana ga sunan iya ganinka wanda ba za ka ba su irgu ba wannan bawan Allah ya aikata waɗannan munanan ayyuka da yawa Allahu akbar ثم يقول الله عز وجل sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce da wannan bawa hal tunkiru min hadha shay'an shin kana musun wani abu daga cikin waɗannan ayyukan laifi naka a yau daga cikin abubuwan da aka kididdige aka ce ka aikata shin kana musun wani abu daga cikin abin da aka rubuta ma fa yaqulu la ya rab sai ya ce a wallahi ya Allah ni bana musu bana musu bana jayayya game da abin da na gani a rubuce a cikin ainihin wato waɗannan takardu Allahu akbar fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa wannan bawa azlamaka katabati alhafizun azlamaka katabati alhafizun shin mala'ikuna da na sa su riƙa rubuce ayyukan alkhairinka da na sharrinka sun zalunce ka duba takardar da da kyau ka gani kai kanka hisabi shin waɗannan mala'ikun sun zalunce ka fayaƙulu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce la ya rab a'a ya Allah ya ubangiji na sam wallahi ba na ba su zalunce ni ba sai wannan mutumin na'am sai wannan mutumin ya ce ya Allah waɗannan bayi naka ba su zalunce ni ba sun mayaƙulu sai Allah ya ce wannan bawan Allah alaka uzurun to kana da wani uzuri da zaka bayar a yau an gani kana da wani uzuri da zaka iya badawa a yau wanda wannan uzurin zai sa a daga ma kafa a kyale ka alaka hasanatun shin kana da wani aikin lada da ka aikata fayuhabu rajul fayahabu rajul sai wannan mutum ko sai ya dibauci sai ya rude sai wannan mutum ainihin wato ya shiga cikin tasku ya shiga cikin damuwa ya rude gaba daya Allahu akbar fa yaqulu la sai ce ya Allah ba ni da wani aikin alheri ban da wani kyakkyawan aiki da na aikata a duniya an gane wannan ko fa yaqulu sai Allah madaukaki sai ce bala a a ai lalle kai dinnan kana da aikin alheri inna laka indana hasanatan Allah sai ce wannan bawa lalle mu a wurin mu kana da wani aikin lada wa innahu la zulma alayka al kuma kai din nan dai a yau din nan ba za a zalunce ka ba Allahu akbar lalle kai din nan a yau ba za a zalunce ka ba qala sai mai ruwaya yace fa yaqulu haka ne ko na'am fa takhruju lahu bi taqatin fiha ashhadu an la ilaha illa Allah fatukhraju lahu bitaqa sai a ciro masa wasu takarda wasu takarda kuma kwaya daya an gane wajen takardu guda nawa 90 da nawa da tara sai a ciro masa wata takarda kwaya daya an gane wannan ko fiha a cikin wannan takardar akwai fadin ashhadu an la ilaha illallah na shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah Allahu akbar وأن محمدا عبده ورسوله كما أن شيدا وشوى للي منظم الله النبي محمد باون صديقه منظم صديق قال fayaqulu ya rabbi mai riwaya ce sai ubangiji ya ce ya ubangiji sai ubangiji sai a shi wannan bawa sai ya ce ya rabbi ya ubangiji na ma hadhihi albitaqatu ma'a hadhihi sijillat to ina ina za a yi wannan takaddan kwaya daya ta rinjayi waɗancan takaddu masu yawa jama'a ina fata an gane shine ma'anar wannan ma'ana ta yaya za a yi wannan kalmar kwaya ɗaya wannan takarda kwaya ɗaya ya za ta yi da waɗannan takardu masu yawa fa ya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce innaka la tuzlam lalle kai dai ba za a zalunci ka ba yau jama'a kun ji Allah maɗaukakin sarki yana ƙara tabbatarwa da wannan bawan Allah cewa innaka la tuzlam lalle kai ba za a zalunci ka ba fatudau sijillatu fi kiffatin sai ya ɗauki waɗannan takardu jama'a waɗannan takardu wanda wannan bawan Allah ya aikata ayyuka sai ya ainihin wato sanya ta a wani ma'auni ƙwaya ɗaya wal bitaqatu fi kiffati in aka dauki waɗancan takardu guda 99 kai sai a sanya su a mene a ma'auni guda ɗaya ko wal bitaqatu fi kiffati ita ma wannan takaddan ƙwaya ɗaya ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluhu sai a sanya ta akan ma'auni guda daya faqashat faqashat as-sijillatu wa saqulat al-bitaqa sai waɗannan takaddu guda 99 sai a wayi gari gaba ɗaya sun sun rasa nauyi sai wannan takaddan kwaya ɗaya mai dauke da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ta rinjayi waɗancan takaddu guda nawa guda 99 jama'a ina fata an gane wannan kenan sai ya samu mai kenan sai Allah ya bashi aljanna ko saboda ainihin wato an nuna ne ba za a zalunce shi ba wannan rana an masa awo awo irin na adalci dan da ma haka Allah madaukakin sarki ya fada wa nadahu almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ta'ala yake cewa za mu sanya ma'aunai za mu kafa ma'aunai na adalci a ran tashi alkiyama don haka ba za a zalunci kowace rarra a wannan rana idan ma wannan aikin alherin ya kasance daidai da ƙwayar komayya ne a taina biha za mu zo da ita ma'ana za mu kawo wa kowa aikinsa ya gani ƙuruƙuru wa kafa bina hasibin kuma mumin isa a matsayin masu yin hisabi in ji Allah maɗaukakin sarki قال الإمام قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج السالكين الإمام الحافظ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن القيم الجوزية ألا مدوك جنسركي يجيك أيش ابن القيم هنا شوى يا فدي الفهم المدارج السالكين مجلدين ندي شافنا دريء كل ثلاثين دقيقة ya ce fal'amalu to a nan jama'a sai mu gane cewa jama'a ashe ayyukan alheri gaba ɗaya la ta tafawa gwado bi suriha wa adadiha ba wai suna samun daraja a wurin Allah ba ne kasantuwar ainihin wato yawan wannan aikin ko kuma suran aikin da aka yi wa inna ma ta tafadalu bi tafaduli ma fil qulubi ashe jama'a ashe aikin alheri yana samun ɗaukaka ne a wurin Allah da samun ainihin wato darajan abin da ke cikin zuciyar bawa na aiki me wanda yake nufi na niyya idan bawa zai yi aiki ya kyautata niyyarsa a wurin wannan aikin ya zamto a cikin zuciyarsa akwai girman Allah akwai tsoron Allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarsa la shakka za ku iya yin aiki iri ɗaya amma sai zama kai naka aikin ya fi daraja a wurin Allah sama da aikin wancan jama'a ina fata an gane wannan to ayyukan alheri jama'a suna samun gata ne da ɗaukaka da daraja a wurin Allah da gwargwadon irin abin da ke cikin zuciyar bawa na alkhairi da ikhlasu da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta fatakunu suratul amali wahidatan zaka iya ganin suran wani aiki ne kwaya ɗaya gashi nan wa bainahuma min tafaduli kama baina samai wal ard amma tsakanin wannan aikin da irin wanda wani yayi ratan darajan ayyukan jama'a kamar ratan abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allahu akbar jama'a kun gani haka al'amari yake jama'a don wani zai zo ya sallah jama'a duk sunanta mene sunanta sallah amma yadda wani ya tsaya ya samu natsuwa a wannan sallar da khushu'i da karatu da zikiri da kokarin kwatanta yadda manzon Allah yayi za ka tada cewa ba yadda wani yayi bane wani kawai ya zo ya sallan jika jika amma duk sunansa ne sunansa ne sallah ina fatan gano ni jama'a hatta sadaka da ake badawa da ciyar da dukiya domin ɗauka addinin Allah duk iri ɗaya ne aiko amma wani zai bada ne wani zai bada naira dubu ɗaya iyaka abin da yake da yake nan duk duniya ina fatan gane wannan jama'a amma wani zai iya bada naira miliyan biyar amma saboda ya bada ne saboda a ce ai alhaji wani ma naira kaza ya bayar sai ya zama dubu ɗayan wancan tafi alkhairi sama da mene sama da miliyan biyar da wancan ya bayar an gane duk da aikin da miliyan biyar za ta yi ya fi na dubu ɗaya ba ma ta kafuɗi ba ba haji amma saboda wancan ya bada ne domin neman yardan Allah wannan kuma ya bada ne domin riya to kaga sai ya zama an samu matsala a ta wancan ko Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana ayyuka muka bari riya fata'ammal hadith al-bitaqati allati tud'u fi kiffa mala ibn al-qayyim yace to kalura da wannan hadisin na wannan takaddu da za a kawo waɗanda za a sa su kan ma'auni guda ɗaya wa yuqabiluha tis'atun wa tis'una sijilla a wayi gari takaddu guda 99 ne za su ainihin yi jayayya da wannan takadda ƙwaya ɗaya kullu sijillin minha maddal basar kowace takadda ƙwaya ɗaya jama'a iya ganinka na ayyukan ainihin ayyukan sabo da wannan bawaye فتثقل البطاقة وتطيش السجلات sai a waye gari waɗannan wannan takarda ƙwaya ɗaya ta yi nauyi waɗancan takardu kuma sun yi mene sun yi rashin nauyi sun yi fake-fake an gane sun zama fake-fake fala yu'azzabu dan haka sai Allah ta'ala ya kyalatar da shi saboda mene ya faɗi la ilaha illallah kamar da manzo ya khalisan min qalbihi an gane wannan ko yana mai yaƙini to duk sharuɗan faɗin la ilaha illallah jama'a ya cika su don haka sai ya zama kalman ƙwaya ɗaya ta cece shi a gaban Allah a ran tashar kiyama amma ya faɗi la ilaha illallah kuma yana ce maka kaje kabarin wani kaje kai roƙo ana faɗin cewa Allah ta'ala ya ce ud'uni sai ce a je a roƙi na kabari kaga kai tsaye kana kishiyantar abin da Allah ta'ala ya ce a yi ina fata an gane Allah ta'ala ya nuna mana cewa mu yi kamun kafa da ayyukanmu na alkhairi innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna kaga kamun kafa da mene tawassuli da imani rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar kaga anan sai aka nuna maka tawassuli da mene imani ko da aikin alkhairi ko da ainihin wato addu'ar wani salihin bawa amma sai ka ce a sai dai a je a yi tawassuli a yi kamun kafa da wani shi wanin nan shi zai roƙa maka a wurin Allah kaga wannan bata ne jama'a la shakka wannan bata ne Allah ta'ala ka shiryar da mu mali yace wa ma'lumun kuma sanannen abu ne anna kullu muwahhidin lahu hadhihi al jama'a duk wani mutum musulmi mai kadaita Allah madaukakin sarki da bauta to yana da irin wannan takaddar tana nan tana jiran shi a ran tashar kiyama wa kathiru minhum yadkhulu an-nara bi dhunubihi amma da yawa daga cikin mutane haka nan za a waye gari sun shiga wuta saboda zunubinsu ne da kowane takaddar jama'a amma saboda babu wani cikakken imani da bin sharuɗan yadda ya kamata su yi imanin to sai a waye gari sai an karatar da su a wuta sannan su ga aljanna a ƙarshe Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu jama'a za mu takaita nan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu kauce mata ya Allah ka tsare mu gabarin mu tafarkin bata Allah ka taimaki ainihin addinin ka ka taimaki ainihin sunnar manzonka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ka sanya kalmar mu ta karshe ta barin duniya ta zamto la ilaha illallah وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته